أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا الهميس بقوي قوة رمضان hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da 30 ga watan hudu wato miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2020 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya ta 19 zuwa aya ta 20 to da yake akwai alaka kwakwara tsakanin aya ta sha takwas da ta sha tara da ta sha tara zuwa ashirin kenan za mu ɗauka kan wannan aya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul a'raf kenan aya ta sha takwas zuwa sha tara shafi na ɗari da hamsin da biyu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya alaran ma in ka shirya Allah ce wa ya adamu sukun anta wa zawjukal janna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله يسوى يا آدم يا كي آدم اسكن وتكزونا أنت كي wa zaujuka da matarka an gane ko muka ce larabcin alqur'ani shine az-zawju alqur'ani bai taba amfani da kalima ta zauja ba sai dai malaman lugha da kuma malamai na fiqhu sun tafi cewa ana iya sa watta'un saboda mi saboda mas'ala majma' al-lugha al-qahira bal ma sun tafi cewa ƙara ta'un a kowane suna ma idan aka yi niyya ko da wanda ba a ji bane daga larabawa don a bambanta saboda a sauƙaƙa ma mutane ba laifi an gane ko wato misali afshan mace ana ce mata afsha sai sun kace ba laifi in dai larabcin yau da gobe na kace afshana an gane ko wannan kuma larabcin yau da gobe ne fuqaha kuma suka ce ana iya cewa zauja saboda lalura idan aka tafi wajen rabon gado an kace zaujun namiji zaujun mace ya za a yi abin banta su sai suka ce to ana iya sawa ta'un saboda darura ta bambantawa sannan kuma balma a cikin hadisi na Anas wanda ya tabbata a cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana tare da matarsa sai wani mutum ya zo ya same su ko zai wuce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya fulan hadhihi zawjati fulana ya kai wani wannan matata ce shi yasa duk inda akwai shubuha a matsayinka na mai da'awa ko matsayinka wanda ake neman laifinsa to bai dace a ganka a wannan wuri ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi haka dan ya tunkuɗe shubha daga cikin zuciyarsa yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iri na ba zai zato mummunan da zuwa gare ka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ina tsoron shedan ya jefa wani abu cikin zuciyarka domin shi shedan yana yawo a cikin jinin mutum kamar yadda jini yake yawo to dan haka dai a takaice nan ya ce zaujati matata ce duk da yake akwai sabani shin ana istishhadi da hadisi domin wani lokaci an rawaito shi da ma'ana ko ko lafazi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya tabbata lafazi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam magana ai ta riga ta kare to almuhimmu dai in an ce zauja ba kuskure bane amma alqur'ani bai taba amfani da kalima wato ta zaujatun ba sai dai zaujin ko mata ko namiji wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuk kuma mun faɗa muku ajiya cewa duk inda ka ji ƙur'ani ya ce zauj to akwai wato fahimtar juna akwai kuma zaman lafiya akwai kuma ingantattar aƙida tsakanin mata da miji amma daga lokacin da aqidar ba dai ba ko akwai wata matsala to alqur'ani kalma ta imra'a yake amfani da ita kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab yace wa imra'atuhu kaga nan imra'a saboda ba mace ce ta gari ba sannan kuma can yace id qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara lokacin da imra'atu imrana bai ce zauju imrana ba saboda mi saboda imrana a wannan lokacin ya mutu mata kuma ita tana dare sannan kuma lokacin da Allah ya magana kan matan annabi nuh da matan annabi lut ko matar annabi nuh da matan annabi lut Allah ya ce daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kaga imra'ata nuhin wa imra'ata lut don mi don yan wuta ne Allah ce kanata tahta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila adkhula an-nar ma'a ad-dakhirin sannan haka da aka zo wajen matar Fir'auna duk da shi kafiri ne ita musulma kuma sai aka ce wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'at fir'aun id qalat rabbi bin li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin haka matar sarki akwai matsala tsakaninta da sarki wanda ta nemi annabi Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala ce qala timra'atul aziz wa qala niswatun fil madina timra'atul aziz turawidu fataha an nafsi amma da kaji zauj to harka ta yi kyau matar zakariya lokacin da akwai matsala ya ce wa kana timra'ati aqiran fa habli min ladunka waliya amma da ta samu lafiya Allah ya ce wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه bai ce imra'ata ba wannan balaga ce ta alqur'ani to da wannan ne malamai suka kafa hujja cewa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matan sa ne kuma sun dace da shi domin mi domin a cikin suratu al-ahzab sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik azwajik kaga azwajik din yayi amfani da kalma ta zauju wanda take nuna cewa sun dace da shi amma waɗanda suke da mummunan aqida sai kaga sun zo wani lokaci suna suka zuwa ga wato abin nan matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin yan shi'a idan muka diba kalima ta zauju wani lokaci tana nufin da mata da miji gaba ɗaya shi yasa ake ce ma huma zaujun sai kai hattara akwai lokacin da take nufin azzauju miji azzauju mata azzauju wato mata da miji sai a ce huma zaujun sannan azzauju wani lokaci tana nufin nau'i nau'i an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta ai anwa'an min nabatin shatta to kenan da an ka kira matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya wato ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik wannan yake nuna su ne matan shi da suka dace da shi kuma sahabbansa sun dace da shi to amma ƴan shi'a sun ki sai sun kafirtar da matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai su fitar da guda daga cikin su ita ce Khadija su kafirtar da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata riwaya a fidda mutum bakwai wata a fidda mutum shida wata a fidda ga sunan dai a fitar da wasu daga ciki ƴan kaɗan amma daga cikin su shi yasa malaman sunna suka tashi tsaye kan raddi ga waɗannan mutane saboda hatsarin su Abu Zur'a Ar-Razi yake cewa idza ra'aita ahadan wato yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'lam annahu zindiq da kaga mutun yantaqisu ma'ana yana suka an gane ko ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa'lam annahu zindiq ka san wannan mutumin zindiki ne ma'ana mutumin da yake bayyana musulunci yana koyi kafirci Imamu Ahmad da ya magana kan waɗannan mutanen yace idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fattahimhu ala al-islam Imamu Ahmad bin Hanbal yace in kaga mutun yadhkuru ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yana ambaton ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma nan yana nufin bisu'in an gane ko fattahimhu ala al-islam to ka tuhumci musulmincinsa Imamu Malik rahmatullahi alaihi an yi riwaya gare shi kuma wannan riwaya an yi ta ga mutane daban-daban ba Imam Malik ba yake cewa haula'i aradu ta'na fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ƴan shi'an sun yi niyya ne su yi suka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam falam yumkinhum zalik sai bu samu damar yin wannan ba fa ta'anu fi sahaba sai suka soki sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam li yaqula alqa'il dan mai fada yace rajulu su'in shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mutun ne nagari ba kana lahu ashabu su'in yana da wato abokanai waɗanda suke miyagu walau kana rajulan salihan da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mutum na kwarai la kana ashabuhu salihin da sabbatu sun kasance na gari domin mutum na gari yana abokantakan mutane na gari tun ma zamanin jahiliya ba ma lokacin musulunci ba mi tsarfa yake cewa anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu فإن القرين بالمقارن يقتدي إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترضى مع الردي يتي عن المرء لا تسأل ككتن بيموتن وأبصر قرينه ككلي وأي أبوكين سا أبوكين دان قايا دان قايا ne ko kuma ya kusan ya zama dan kwaya ko ba haka ba abokin makareci makareci ne ko kuma yayi kusan ya zama makareci in dai abutan ka ta dogi abokin fasiki fasiki ne in dai abutakan ta doge ko da bai zan fasiki ba daga baya zai kasance fasiki to yace wa absir qarinahu ka kalli waye abokin sa fa innal qarina bil muqaran yaqtadi domin shi aboki yana koyi ni da abokin sa idza ma sahibta al qauma idan zaka abutakanci mutane fashab khiyarahum to kai abokantaka da zababbin su wala tashabil arda kada kai abuntaka da halakakku fatar da ma'ar radi sai ka halaka tare da halakakku to yanzu ai a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbansa yan wuta ne har a dawo a ce kabarin sa kewaye da wuta yake tun daga kabarin Abubakar da na Umar tare da shi kenan kawai waɗannan duka kaburbura ne na yan wuta a kewaye da abin nan wai wutar jahannama ce a kewaye da kabarin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan abubuwa sun yi muni shi yasa suke tuhumar matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zina an gane ko innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum Allah ya bayanin cewa Allah ya barrantar da ita amma sai suka juya suka ce a'a ba Aisha ake nufi ba wata mata ce ko Mariya ce baiwar manzo sallallahu alaihi wasallam ita ta ce Aisha daban shiki shi yasa duk yadda zaka je sun yi sai sun kautar to kenan idan matar manzo sallallahu alaihi wasallam ta zama mazinaciya to shi ko Allah ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika ya zama fassara wannan da haka waɗannan mutane suna nuna suna son ahlul baiti amma ba ahlul baiti suke suke so ba da Allah ya kira su kulli azwajik tunda kalima ta zauju ta kawo wannan Allah subhanahu wataala da daukar sahabbai magana kansu yace wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan ta'alati radiyallahu anhum Allah ya yarda da sahabban nan Sheikh Rashid Rida da yazo kan wannan aya sai ce to Allah ya ce ya yarda da su su kuma ‘yan shi'a sun ce waɗannan mutane ba mutane ne na gari ba, kuma Allah ya ce wa adda lahum jannatin tajiri tahta hal anha Allah ya musu tattalin aljanna, a nan akwai mas'ala guda biyu masu muhimmanci. Mas'ala ta farko shi ne cewa Allah ya ce ya yarda da su, to ya za a yi Allah yarda da su kuma daga baya su zo su kafirta. Sannan kuma ku ‘yan shi'a a cikin ilimin hadisi naku malaman ku suna muku taskiya su ce wane rawina adil ku yadda da shi wane ba rawina adil ba ku watsar da shi to su kuma busu abin da ke cikin zuciya ba duk abin da za a yi na malaman hadisi kokari da za a yi a kyautata ma mutum zato amma ba wanda ya sa abin da cikin cikin zuciyar mutum to kun yarda da taskiya ta malaman ku amma ba ku da taskiya ta Allah subhanahu wataala ba sai suka kiya suka ce a'a da an ka cewa adda lahum jannatin tajri tahta al anha ana nufin a'a inda sun tabbata ni akan abin da suke ai akwai wata aqida da ake kira albada wai abin da zai bayyana bada yabdu buduwan wai daga baya ya bayyana ga Allah mutanen nan su kafirta shi ya sai musu sha'anin wuta Allah shi mu tsari da wannan mummunar dabi'a ina fata an fahimce ni to dan haka dai idan muka duba wannan aqida tana komawa ne zuwa ga abubuwa guda biyu ta shi'anci na farko tana komawa zuwa ga wato kabilanci saboda Hussein ya auri ɗai daga cikin matan Furs sai zama to sun laƙe wannan akida na biyu wancan addinin nasu da suka kasance akan shi da mulkin su da musulunci ya zo ya ruguza to shine suke tsaye akan shi wani malami yake cewa kai mamakin al'amarin Allah subhanahu wataala in shi'a da suka tuhumci matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zina Allah subhanahu wataala kuma ya faɗa cewa an tsire musu innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah in dai su tuba ba akan haka za su tabbata to da Allah ta shi hidda mata haƙƙinta sai ya zama suna zuwa ranar Karbala an gane ko su je can suna ɗaukar yuƙaƙe suna fitar da wannan haddi a kawunansu abinda wani malami ya faɗa kenan idan muka duba akwai hadisi wanda yake wato yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim yana cikin sunan tirmidhi hadisi ne na abu huraira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba da labarin wani al'amari na gaibi yake cewa idza halaka kisra idan kisra ya halaka fala kisra ba'dahu ba za a samu wani kisra bayansa ba wannan kisra malik ne na furs manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tabbatar musu da cewa wannan aqidar ta bauta marana da da haske da duhu wanda sun ka kasance akan ta ta kafirci ta bautar wuta to idan wannan daular ta ruguje kisra ba zai sake dawowa ba kenan dan allabe ga addinin shi an ce a ce a tauda wannan daula ta furs abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba sannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa idza halaka qaisar fala qaisar ba'dahu idan qaisar ya halaka ba za a taɓa samun wani qaisar ba an gane ko riwayoyin sun zo daban-daban don akwai wata riwaya halaka kisra to wacce kuma tace idan halaka kisra wanda tace idan halaka kisra ta nuna idan ya halaka wai ko tace halaka kisra wani wanda bai san hadisi ba tace to kai kajiya wai an ce kuma ya halaka a'a nan addu'a ta aka yi ko ko halaka kisra an ba da labarin cewa tabbas zai halaka don abu ne wanda yake tabbas ko ba haka ba eh domin abin da an tabbata ce Allah ce ata amrullahi al'amarin Allah ya zo amma alhaliku da saura fala tastajiruhu kada ku yi gaugawa nan ko kuma addu'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi Allah ya halaka shi an gane ko fa huwa khabarun ko kuma khabarun wa du'a sannan shi ko qaisar a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa qaisar la yahlikanna lalle tabbas qaisar zai halaka sun la yakunu qaisarun ba'dahu ba za a samu wani qaisar bayansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la tunfaqanna kunuzaha fi sabilillah a wata riwaya la tuqsamanna kunuzaha fi sabilillah za a tuqsamanna za a rarrabe tunfaqanna za a ciyar bayan musulmi sun rarrabe waɗannan gonakin nasu sun same su idan suka yi aiki za su samu dukiya su aikin addini da ita shine abin da hadisan suke karantarwa to dan haka dai a takaice wannan kokarin da aka yi alaɗe da shi an ci a shigo musulunci dan a tabbatar da daula ta furs manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cewa wannan daula ba za ta komawa ba duk da yake waɗansu malamai sun ce to shi kaisar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai an samu kaisar wanda kuma an ce bayan sa babu wani kaisar sai aka ce a shi wancan kaisar din wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufi shine wanda ya mallaki wato jiha ta sha an gane ko min qibal rum can inda rumawa suke amma bayan ta duk bayan wannan kaisar ya halaka in qata mulku fi hadhihi albilad bai samu mulkin sham ba sai dai a samu na kaisar can a wani wuri amma ba wannan wato kaisar kin ba shi ne abin da hadisin yake nufi don kakka tafi ka ce hadisin akwai matsala gare shi ko ko an samu kuskure shi yasa dai shi an ci in ka duba akwai farisanci cikin zalla wanda kuma shi yasa suka ce mahadinsu in ya bayyana mahadinsu in ya bayyana ga duniya a ko a duniya zai karɓan ma kowa uzuri amma ban da larabawa su larabawa kawai mahadin da ya bayyana kashe su ne zai yi shi yasa nasr bin sayyar an gane ko ɗaya daga cikin wulatu na umawiyin alkinani wanda hisham bin abdulmalik shi ne ya aza shi akan khurasan to yana da waɗansu baituttuka saboda ya san halin waɗannan mutane wannan nasrukin bin sayyar ya mutu hijira tana da shekara ɗari da talatin da ɗaya ya yi waɗansu baituttuka na ban mamaki tunda an ce mahali da ya bayyana zai kashe larabawa su ce mun yi imani da Allah ya ce a'a kukan illa sai sai dai kashe ku ko kuna da imani za a kashe ku wani irin addini ne wannan sai nasr bin sayyar ya musu baituttuka yake cewa qaumun yadinuna dinan ma sami'tu bihi anir rasuli wala ja'at bihi al-kutub in kunta tas'aluni an asli dinihim fa inna dinahum an tuqtala al-arab yace qaumun yadinuna dinan mutane ne wanda suke wani addini ma sami'tu bihi anir rasuli ni dai ban ji shi ba daga manzo ko wani hadisi ingantacce wala ja'at bihi al-kutub kuma ba wani littafi da yazo da wannan addini in kunta tas'aluni in kana tambaya ta an asli dinihimu akan asalin addinin su fa inna dinahumu to asalin addinin su an tuqtala al-arabu a kashe larabawa mahadi ba zai komi ba illa shiga ya kare da laraba gaba daya wani irin addini ne na kabilanci wannan Allah shi mu nasari to waya adamu sukun anta kai adamu ka zauna kai wa zaujuka da matarka kenan zauju mace wadda ta dace in dai ta dace da miji za a kira ta zauju shi yasa da Allah ce asarabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara in in wato in tallaqa kunna in manzo ya sake ku an yubdilahu khairan min kunna sai Allah shi musanya mishi da mafi alkhairi ku in tana nufin sharadi sharadi ba yana nufin abin zai afku ba har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya Allah bai canza mishi wasan su mata ba wannan ke nuna cewa su ne mafi alkhairi mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka Allah da ya ganar da mu gaskiya uskun anta wa zawjuka aljanna ku zauna da kai da matarka aljanna mun kawo bayanin cewa aljanna ita ce waccan aljanna firdaus ta hakikani duk da yake wadansu mu'tazila da yan bid'a sun zo sun ce a'a ba waccan aljanna bace sun kawo shubuhoyin su jiya mun dan taba bayani kai fakula min haythu shi'tuma ku ci ta da duk abin da kuka ga dama wala taqraba hadhihi shajara la wannan annahiya ce asalin shi wala taqrabani an gane ko kada ku kusanci hadhihi shajara wannan ittanya fatakuna min adh-dhalimin sai ku kasance daga cikin azzalumai shi ko fatakuna asluhu fatakuna ni kenan jawabun nahi ne sai zamanto shi ma an yi hasfi wato annun dama aljazmu ana shafi annunun sai ku kasance daga cikin azzalumai Allah ya yi musu wannan wasiya Allah in yayi umurni to duk abin da Allah ce a yi akwai alkhairi ciki ko ka fahimci haka ko baka fahimci haka ba tana yi wa alkhairin sai lokaci mai tsawo zai zo shi yasa kuke ganin bala'in da duniya take ciki ba a gane cewa abin da Allah ya ce bai da kyau bai da kyau sai an yi tafiya mai tsawo sai an saba ba Allah subhanahu wataala bala'i ya bayyana corona virus ta bayyana sannan a ce a liƙe gidajen giya a liƙe ina a liƙe ina ya liƙe ina sannan in Allah ya ce a daina abu aka ce za a yi to bala'in da zai zo sharrin da ke ciki sai daga baya zai bayyana da Allah ce musu kada ku ci to kaga ko da sun fahimta ko ba su fahimta ba ya kamata su rike umarnin Allah sai Allah ce to fa waswasa lahum ash-shaytan فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ودي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الله يتي فوسوس لهما الشيطان سي شيطان يمس وسواتي liyubdi lahuma dan ya nuna musu ya bayyana musu mun yi bayanin cewa asalin wato wannan alif mai kamar ya'un asalin tawawun ne domin alfi'lu thulathi bada yabdu buduwan to in ka ce abda duk lokacin da aka ƙara ya wuce wato harf wato guda uku ko da asalin shi wawun na malaman lugha suka ce sai a rubuta shi da alif mai kamar ya'un liyubdiya kaga ya koma ya'un dan ya nuna musu ma wuriya anhuma min sawatihima abinda aka boye musu min sawatihima na daga al'aurasu an sanya ma al'aura suna sau'a daga sa'a yasu'u ne shine abinda yake bakanta ma mutun rai to da haka duk mutumin da yake akan fitra akan hankali ba mahaukaci ba bai canza fitrar da Allah ya halicce shi ba baya son aga al'aurarsa sau'atihi ma domin sa'a ya su'u wa qala to shaytan li yubdi lahum ma wuri anhum min sau'atihi ma dan ya bayyana musu abin da aka boye musu na abin nan wannan abin akwai abin da malamai tafsiri suke ce ma ta'addudu ta'lif na an ce don ya bayyana musu abin da ya boyu ba shi ke nuna wannan ita ce manufar shaidan ba a'a abu guda zai iya samun dalili daya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma har fiye da haka yasa nan da an ce don shaidan ya bayyana musu a'a shi shaidan yana yana neman su halaka yana neman Allah ya hushi da su yana neman su shiga wutar jahannama yana neman su rasa kowane alkhairi to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da shaidan yake bukata shi yasa waɗansu malaman tafsiri suka ce nan Allahu lamul aqiba ai shaytan yayi musu waswasi dan ya kai su ga cewa wato suturar da ke jikin su ta fita daga cikin su a'a shi shaytan ya san da in dai ya kai su ga sabon Allah komai kowane irin sharri ma zai isa musu da haka waɗansu sun ɗauke ta a matsayin lamu ta'lil li yubdi lahumma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala sai wato shaytan yayi musu magana yace ma nahakuma rabbukuma ubangijinku bai hane ku ba an tilkuma shajara daga cin wannan ittanya an gane ko illa an takuna malakai ne sai dan kar ku kasance mala'iku guda biyu kaga da wannan ne wadan suka ce to kenan mala'iku sun fi dan adam daraja sai malamai suka ce a'a wannan ba hujja bane domin an ce ma mala'iku su yi wa annabi adam sujada wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam ko ba haka ba to wannan mas'ala ce wadda malamai sun tattauna akan ta kwarai shin jinsin dan adam ya fi jinsin mala'iku ko ko dai jinsin mala'iku ya fi jinsin dan adam su mala'iku la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun shi ko dan adam yana sabu amma kuma gashi an ce mala'iku su ma dan adam sujada sai waɗansu kuma suka tafi cewa a'a fiyayyin mutane annabawa sun fi mala'iku amma kuma su mala'iku sun fi waɗansu kaskantattu daga cikin bayan mutane mutane da suke kafirai kidan sai zama to ba su nuna cewa jinsin ya fi jinsi ba amma annabawa suna gaban mala'iku sauran kuma mutane gama garin mutane ba su kai mala'iku daraja ba to wannan matsala ce wanda waɗansu malamai ma sun ce ba dole bane sai an tattauna kanta ba a sa ka ba kai dai an ce su ba annabi adamu sujada shin sun fi shi daraja ya fi su daraja wannan al'amari ne wanda Allah subhanahu wataala ya barba kansa amma dai shedan ya neme shi ya rubuce shi da wannan yace illa an takuna malakaini sai dan kak ku kasance mala'iku guda biyu kaga ya yaudare su dan su zama to mala'iku aw takuna min al-khalidin ko ko ku kasance daga cikin waɗanda za su dawwama a cikin suratu taha sai Allah faɗi kuma wani abu fa qala ya adamu hal adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulkin la yabla kaga kana son in nuna maka shajarati al-khuld itaciya ta wato tabbata wa mulkin da mulki la yabla wanda baya karewa kiran kaga so da yawa aƙida wadda ba ta da kyau mummunar aƙida ana tallatta ne da mi da roman baka sai a zo a kawo maka yanzu kawo kamar shi an ci sai a ce ma ahlul bait ahlul bait ai mu muna son ahlul bait daga baya sai a ce ma ai duk sahabbai sun kafir da a ce maka matan manzo sallallahu alaihi wasallam duk kafirai ne kaga can da an nuna ba ahlul bait yanzu ko an zo da wata magana wanda ba ita ba shi yasa duk aqidar da kaga ba a bayanin ta karara an ce akwai wasu sirrori da a ɓoye to waɗannan sirrorin ɓanna ce addinin musulunci alqur'ani Allah ya ce ai wa'azi ayi bayani hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi bayani shari'ar musulunci ba abinda za a koyi dan addinin musulunci addini ne na da'awa amma a boye wani abu to in ka duba akwai wani abu to kaji da shedan ya nuna musu cewa Allah kamar ya nuna musu cewa ya fi su son alkhairi da Allah domin ya ce musu ma na hakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin bi Allah ya ce gaba وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين الله سبحانه وتعالى وقاسمهما أسلين شدق وتقاسم sai suka ce shi ne ya yi musu rantsuwa wani lokaci fi'ili ana kawo mishi alif don saboda wato abin da ma'anarsa ta fito in an ce aksama shi ne ya yi rantsuwa ƙasama shi ne ya yi rantsuwa an gane ko to amma wani lokaci ita fi'ili ta fa'ala tana nufin abu ya fito daga wurare guda biyu to alhali ko shi shedan shi kadai rantsuwa su ba su yi rantsuwa ba sai malamai suka ce wasu daga ciki suka ce wannan fi'ilin min babil mufa'ala ne lokacin da ya ba su wannan bayani sun yi shakka sai suka nemi yayi musu rantsuwa sai musu rantsuwa to neman da sun kai to kamar yayi rantsuwa ne sun yi rantsuwa domin sun nemi ya rantse in ya rantse za su aikata kenan kamar sun dauka maka su wannan alkawari waɗansu malamai suka ce a nan fa'ala tana nan a matsayin ta dai ba na wato abin da rantsuwa shi kadai yayi rantsuwa domin wani lokaci za a ce fa'ala amma ana nufin ana nufin abin ya fito daga wuri daya in nace aqabtul lissa an yi mabarawo ukuba ba ana nufin an yi mai ukuba ba yan mutane ukuba ko ku a ce afahu Allah kaga an ce afahu Allah ana nufin Allah ya bashi lafiya ba wai ana nufin ya ba Allah lafiya ba Allah ya bashi lafiya wato wani lokaci tana zuwa min tarafin wahid shine qasama kuma sai kai hattara domin wani lokaci in an ka ce kasama shine abin da aka raba kasama abin da an kararrabe an gane ko to sannan kuma kasama ana nufin sun raba wani abubuwa shi yasa nan a duniya yanzu manyan manyan kasashe suke da wata ka'ida da ake ce ma taqasumul masalih taqasumud duwal taqasumul manafi' taqasumu manatiq shatat nufuz a rarraba kai ka bar min can ni in bar ma can ka bar min wani in bar ma wani to wannan taqasum na rarrabe na ba bai shafi rantsuwa ba amma shi rantsuwa aqsama a ƙara alhamza ko kuma wani lokaci a ce qasama yayi rantsuwa amma wancan wanda ba na rantsuwa ba ana iya cewa wato qasama ya raba ko kuma qassama ya rarrabe abu kuma wani lokaci wancan ma na qasama yuqsimu yayi rantsuwa amma qassama kuma rarrabewa amma a lugha tana yi wasu ce an ƙara shadda qassama yana nuna cewa shi ma yayi rantsuwa a lugha zai iya halatta wa qasamahuma amma shi dai alqur'ani yace qasama ya rantse musu shin sun nemi rantsuwa ne sannan yayi musu rantsuwa ko ko dai yayi musu rantsuwa ne don ta'kidi yace inni lakuma laminan nasihin inni lalle ni bayan wannan rantsuwa lakuma gare ku laminan nasihin lalle ina daga cikin masu muku nasiha malaman balaga suka ce na an kawo mu akidatu da dama kaga inna harfu tawkid sai ce inni lakuma kaga nan ya kaddama ya kamata ya ce minan nasu hina lakuma amma sai takdimi saboda akkada musu da nuna musu na damu da ku kamar yadda yanzu kasashen turawa suke nuna muna ai mun damu da ku muna son ku fita daga cikin matsaloli amma alhali ko zuwa gaba sai ka iske matsalolin lokacin da waɗansu suka mamaye wani yanki na ƙasar mali sai aka samu sojojin faransa sun zuwa su taimaka an yi ta murna an yi ta murna an samu yanci an samu yanci sai daga baya sai mu abin ya koma sai suka koma kuka kaga duk da yake waɗancan suna cikin tsanani a zamanin su yanzu daga baya suka gane tsananin da suke a yanzu ya fi zama bala'i shi yasa za a zo a yi a cika ku da turanci tunda ku ba ku ji abin da aka faɗi Champs-Élysées ko a cika ku da turancin English tunda ba ka ji abin da aka faɗi White House a nuna maka kaiwawa ne to inni kaga shi dan ya kawo ta akidi na dai lakuma ya kaddama lakuma domin nasihina lakuma da la la lamu ta'kid suna kiranta allamul muzahlaqa inni lalle ni lakuma gare ku ku kadai kamar dai da su kaɗai damu lamina kaga tabbas lalle ina daga cikin annasihina kaga sai kawo kuma jumla wadda take ismiya allati tufidu thubut tabbatacce nake akan wannan al'amarin bana gusawa abba alhali ko ƙarya ce yake musu mi Allah ce gaba alaran mafadallahu ma
فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما ألم أنهكما عن هذه الشجرة إلا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما إن الشيطان لكما عدو مبين الله سبحانه وتعالى فدلاهما سيد يودريس بغرور درودي asalin kalima ta dalla daga addalu ne addalu shine guga ko kuma wasaki to shi na da wata igiya wanda ake tura shi addalu to ya ce dalla kamar ya sako abu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya kashi inda yake bukata an gane ko kenan asalin wawun ne amma da aka ƙara mun ci da bayan an ƙara wawun za ka iske abin ya koma alif dalla sai ya yi musu wato dubara an gane ko kana iya fassara shi da dubara bi wururin da rudi in ka ga dama sai ka ce fadallahuma sai yayi musu shigo shigo ba zurfi in ka ga dama sai ka ce fadallahuma sai yayi musu izawai kan tururuwa ko kuma fadallahuma sai ya yaudare su ko fadallahuma sai ya cuce su fadallahuma yayi musu zamba ko ba haka ba ga sunan dai kalmomi daban-daban wanda zaka fahimta sai ka dauka ko kai ta mata ka ce fadallahuma sai ya kai su yabbaro fadallahuma bi gurur sai shaitan ya yaudare su da rudi ya yi musu shigo shigo ba zurhi ya yi musu daulin talala dan ya kai su zuwa ga halaka a cikin suratul baqara sai Allah subhanahu wataala ya faɗi wani lafazi wanda ba wannan ba Allah ce fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi ko fa azalahuma ash-shaytanu anha riwaya ta Imam Hamza shine fa azalahuma ash-shaytan shaitan ya gusar da su an gane ko domin shine azala ya gushe azalahu ya gusar da shi shi yasa aka samu azala yuzilu izalatan izalatul bid'a wa iqamatu sunna a gusar da bid'a tsaye da sunna to can kuma fa wato fa azallahu shaytan qira'a ta jamhur shine wato daga zalla ne zalla shine yayi talallabiya fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tazuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum adhabun azim azallahu kenan sai a ƙara alhamza ya wato wato sasu sun yi talallabiya ya sasu sun kai ga kuskure ko sun hada cikin rami domin ba azalla bane da zalun wanda yake nuna cewa in zalun ne wanda ke kira zal ya kaskantar da su to fa azallahuma can sai yasa suka yi talallabiya fa azalahuma sai ya gusar da su domin da sun kai kuskuren sai ya gusar da su daga aljanna domin kuskuren shine asali ya fita su daga cikin gidan aljanna kenan babu wata cin karo tsakanin waccan kira'a ta fa azalahuma da ta fa azallahuma to ita ko fadallahuma tana nufin sai da ya jawo hankalin su kadan kadan sannan ya kai su ga min sannan ya kai su ga yin talallabiyar bayan sun yi talallabiyar sannan aka fitar da su daga cikin aljanna alqur'ani yusaddiqu ba'dahu ba'dahu babu wata aya ta alkur'ani da za ta karyatar da wata sai dai in iliminka bai kai ba to ka tuhunci hankalinka fadallahu ma bi ghurur sai shaitan yayi musu wato abin nan ya wawaitar da hankalinsu yayi musu 419 bi ghururin ya rude su dama kuma aikin sada shi aikin shaitan shine ya rude ka ya'iduhum wa yumannihim وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور التي فلما ذاق الشجرة لو كتن دا سنك تنتري التنيا أتنكم سي أنك تي أكلا سكتي أنغانيكو توقعا يا يعني أبن يكي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الز- من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه سنوكما أكتي أتكن أها سنتي فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما أطاها أنكتي سنتي نوكو أنتي ذاقا سنتنا to menene yaya ne akwai matsala ko babu a ba matsala ɗanɗanawar da cin yana nuna cewa sun ɗanɗana kaɗan sannan kuma sai suka tamna shikenan domin ɗanɗano daban ci daban kina alqur'ani bai karyata ba ya nuna duk- wato dukkan guda biyu suna tare da juna ko kuma wadansu malaman tafsiri suka ce a'a shi ɗanɗanawa shine cin domin da ɗanɗanawar da suka yi kenan ɗanɗanawa ita ce farkon ci shi yasa ubbira anil akli wato bi bidayatihi wai an nuna cewa ci ne suka yi saboda farkon ci yana farawa ne da ɗanɗanawa waɗansu malamai suka ce a'a sun ɗanɗanan abin bai yi abin nan ba kawai sai suka tauna to lokacin da suka ci lokacin nan na badat lahuma sau'atuhuma falamma zaqa shajara lokacin da sun ka dandana ittanya ko kuma suka ci badat lahuma sau'atuhuma kai tsaye sai sau'atuhuma wato al'aurin nan su badat lahuma suka bayyana gare su to shine babban abin da shaitan yake bukata ga dan adam kaji Allah ya faɗa daga cikin manya manyan abin da shaitan yake so liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima shine kuma yanzu babban abin da duniya take samun kuɗi da shi shine a yi biki na mod na fashion a nuna mata da mazaje tsirara a samu kuɗi a duniya gidajen karuwanci na duniya na turai da wanda da suke samun kuɗi za ka iske irin waɗannan bukukuwan in za a yi su a afirka za ka iske za a kashe musu maƙudan miliyoyi musabaka ta alƙur'ani ta ƙasa za ka ji an ce an ba da miliyan ɗaya sai ka ji malamai sun ce allahu akbar an yi kabbara amma sai a zo za a biki irin wannan na shashanci na godin mod sai ka ji an ce gwamnati ta bada miliyon ɗari uku miliyon ɗari hudu miliyon ɗari biyar kenan yanzu idan gwamnati za ta bada miliyon ɗaya a musabaka ta alƙur'ani an gane ko miliyon ɗaya a musabaka ta alƙur'ani amma biki na miss da biki na 'yan mata za a bada kusan miliyon ɗari biyar a yi wannan a ƙari ko kowa za a iya kashe abin da kai biliyan biyu kenan yanzu wato miliyar biyu su ne ake cewa biliyan biyu an gane ko kowane miliyar yana matsayin miliyon dubu kenan sai an shekara dubu biyu ana musabaka ta alkur'ani sannan ta yi kimar kokowa ɗaya wadda za ka ce ma biliyan biyu saboda mi saboda ita kokowa kircirce wayewa ce ba muna yaƙi da 'yan kokowa ko kusa tsammanin muna yaƙi da ku ne nan muna magana ne kan abin da shafi addini kokowa an kashe miliyar biyu kan komi da komi da za a kashe to miliyar biyu gwamnati kuma an ba da miliyan guda a alkur'ani kenan yanzu so dubu biyu ko kowa ta wuce alkur'ani bikin yan daudu na duniya da yan luwaɗi na duniya masu zakkuwa suna gwajin mod da wani abu za a kashe kusan miliyan ɗari biyar wanda za a ba su a gudunmuwa kenan bikin yan daudu na duniya ya fi musabakar alkur'ani so shekara ɗari biyar su wasu kai da Nijar ya tamfe yi laika ita ko culture wani abu ne wanda yana cikin wato abin da ke tada ƙasa su ko sunan malamai les ennemis de la culture makiyan wayewa ne shi yasa waɗannan ba za su su cikin lissafi ba Allah ya kyauta mutane za su zo su yi ma Allah bayanin abin da Allah ya ba su iko akan shi fadallahu ma bi gurur falamma zaqa shajara lokacin da suka dandana itanya badat lahumu sawatuhuma sai al'aura su tabbayyana shine babban abin da shedan yake bukata al'aura ta bayyana shi yasa makarantun nan mu in ba yanzu ba da abubuwa suka fara canzawa don cin hijabi kana dai ganin matan kamar tsirara ne a kasuwa ga sunan a wuraren aiki ga sunan shedan yana son al'aura ta bayyana domin ta nan ne zai rinka harraka shawa ta ɗa namiji saboda mi saboda ya samu ya yada banna a bayan ƙasa shi yasa gidajen karuwanci suke ci a duniya da fina-finan batsa da ake yadawa a duniya ƙasar Italiya gashi nan ta yi kuɗi ta hanyar karuwanci da fina-finai da hotuna waɗanda ake ɗauka da kuma tallace-tallace da ake yi da 'ya'yan talakawa musamman har ƙasashen mu wannan bala'in ya kawo za ka iske mace an ɗauke ta tana rawa ko tana da aure ko ba ta da aure saboda ta yi tallar wani kamfani na wani daga cikin masu kamfuna yake nan magana ta riga ta ƙare shi an yi an ƙare ya ɗauki kuɗi ya biya su ya ƙare abin da zai yi za ka ba Allah amsa ranar tashin alkiyama tun da kana mai kuɗi har yanzu ban taɓa ganin wani mai kuɗi a nan Nijar ba ya taɓa ɗauko wa ɗiyarsa ko ‘yarsa ya zo ya sanya ta cikin waɗanda za su yi talla ita ma ta zo tare da maza kuna da ƴaƴa masu kyau kuna da mata masu kyau amma ba mu ga matan ku sun zo sun yi tallar kamfunan ku ba ba mu ga ƴaƴan ku ba da kuka haihuwa sun zo sun yi tallan kamfunan ku ba marmako a ce kuna ɗaukar dukiyar ku ku taimaka ma ƴan mata waɗanda ba su da mazaje ko samarin da ba su da mazaje su je su yi aure a sai dai ku ɗauke su ku ba su ƴan kuɗaɗe kaɗan samanin baksin da rahima ma'duda su zo su yi tallar kamfuna a tara mata da ƙatta ana rawa ana kaɗa ƙugga kuna can kunci ana tara muku kuɗi ku kuma ɗiyanku kun kai su gidan aure kuma matan ku kun ɓoye su ba wanda isa ya gane su kenan su waɗannan kun mai su kun mayar da su wato kamar karnukan farautar kuɗaɗen ku kafin a yi maka wannan tallar Allah bai baka arziki ba za ku ba amsa a za ku ba Allah amsa magana mallaman ku kuma da attare da ku waɗanda ba sa gaya muku gaskiya su ma in sun zo gaban Allah za su gaya ma Allah gaskiya badat lahuma sawatuhuma sai wato abin nan al'aura su ta bayyana gare su wa tafiqa yaqsifani alaihima min waraqil janna wa tafiqa sai suka fara malaman zauri sai suka ce wa tafiqa sai suka hadu in an ce haduwa wai suna nufin an fara a yare na zauri wato fi'ili na tafiqa min babi daraba an ce tafiqa ko abin ga abin nan tafiqa yatfaqu min babi tariba yatrubu kenan tafiqa qariba yatrubu yatfiqu yatfuqu shine wato asalin sa ya hadu wadansu kuma malamai suka ce a'a akwai min babi jalasa jalasa yajlisu kenan tafiqa yatfiqu wannan shine a wazanin sa sai suka fara yakhsifani alaihima min warqil janna suna cire ganyen aljanna suna azawa akan al'aurarsu suna tufatar da ita domin Allah subhanahu wata'ala ya ba su kariya shaidan ya kai su sun cire wannan kariyar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su fi'ili na khasifa min babi daraba in ji malam balluga sun kace daraba yadribu kenan khasafa yakhsifu shine asalin sa yakhsifani alaihima min waraqil janna suna ɗaukar ganyen aljanna suna ɗorawa wato akan al'aurarsu to shikenan banna ta afku وناداهما ربهما sai ubangijinsu ya kiraye su Allah ya magana da su shi yasa malaman balaga ta alqur'ani suka ce ita suratul baqara uslubin ta shine a nuna girmama annabi adam shi yasa ba a kawo wani zancen laifin sa ba a can duk abin da ya kamata a yi na karramawa shine za a kawo a can nan ko uslubin suratul a'raf uslubi ne na bayyana laifin inda sun ka aikata laifin kuma aka yi musu magana shi yasa can girmamawa kawai aka ɗauki uslubinta nan kuma sai aka ɗauki uslubin abin da ya shafi inda laifin nasu yake wanadahuma rabbuhuma sai ubangiji su kiraye su kai tsaye mubasharatan direct ko haka ake cewa alam an hakuma an tilkuma shajara Allah ce ashe ban hane ku ba an tilkuma shajara daga waccanenku waccan ittanya ko bishiya ashe ban hana ku ba ba hana ku ku ci ta ba domin wala taqraba ma Allah ce kada a kusance ta dan nan malamai suka hiddo ka'idar saddu zara'a duk abin da zai kai ga haram to a nisance shi alam an hakuma an tilkuma shajara ashe ban ban hale ku ba daga waccan ittanya wa aqul lakuma kuma ashe ban gaya muku ba inna shaytana lakuma aduwwun mubin cewa shi shaytan lakuma gare ku aduwwun maqini mubinun wanda yake mai bayyana kiyayya nan yana ɗaukar fassara guda biyu mubin mushtarak ne yana iya zamantowa ismul fa'il yana zamantowa ismul maf'ul mubin daga abana ne akwai allazim akwai almutaaddi to almutaaddi din ake magana wanda yana ketarawa kenan in an ce ismul fa'il mubinun kenan sai ya zamanto asalin shi da kasra ne mubyinun mai bayyana kiyayya ne shedan ko dama ya bayyana musu kiyayya mi dalilin ya bayyana musu kiyayya dama da aka ce yayi sujada ya ce ba zai sujada ba ka ku ga ai kiyayya ta bayyana kuma ya nuna cewa ya ce ma Allah ana khairun minhu sannan can ya ce aba wastakbara wa kana minal kafirina ko ba haka ba to kaga mubinun nan kenan sai zaman to kamar ismul fa'il ne mai mubinun mai bayyana kiyayya waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wanda ma yana iya ɗaukar wato mubinun ismul maf'ul ne domin asalin shi mubyan mubyan to dama ya din saboda ba ta ɗaukar kasra ta yi mata nauyi ba ta ɗaukar fata ta yi mata nauyi sai an ka ce mubinun kenan mubinun kai ne zaka iya bayyanawa shin ismul fa'il kake nufi wanda ya aikata ko ko ismul maf'ul wanda an ka aikata ba wannan aikin to in ismul fa'il ne shedan ya bayyana adawar shi ya ce ana khairun minhu ya ce aba wastakbara wa kana minal kafirina ko ba haka ba sannan kuma fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ko kuma mubyanun wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana muku kiyayyarsa shi shedan akwai lokacin da ya bayyana kiyayya to nan mubyan ni Allah da kaina na nuna muku cewa shedan makiyin ku ne ko ba haka ba domin Allah ce faqulna ya adam a cikin shurzu qaha inna hadha aduwwun laka kaga nan mubyanun ne maki ne wanda anka bayyana Allah ne ya bayyana shi inna hadha aduwwun laka wa li zawjika wannan makiyinka ne da matarka fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kada ya fitar da kai daga cikin aljanna kai hasara fatashqa sai ka wahala Allah bai ce fatashqa ya ba suka ce saboda namiji ya fi mace wahala wajen neman abinci a rayuwar duniya shi yasa ce bai ce fatashqaya ba zaka wahala sannan inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tadha an gaya ma annabi adamu dai ni'imomi ba yunwa aljanna ba kirauci ba huntanci a cikin aljanna komai akwai a cikin ta to kai hattara da wannan ni'ima ta kubce maka kinan sai zaman tuwa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin yana iya dauka cewa wato aduwwun mubinun ko ismul fa'il ne ya bayyana ko kuma aduwwun mubyanun ne wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya bayyana mana cewa shaitan maki mu ne kuma ga dalilai to anan idan mutane suna da hankali idan an ce mutum maki mahaifinka ne me zaka dauka kenan zaka gane cewa wannan mutumin baya kaunar ka a al'ada in dai mutum bai son mutum to akwai waye so ƴaƴansa ko ba haka ba kiyayya ta addini ita kaɗai ce an ka ce ba a kallon wane ko wane domin idan mutum yana musulmi mahaifin shi na kafiri ai kaga ba su kauna juna kenan musulmi dan ya kyamaci mahaifin wane dan yana kafiri wannan ba matsala ba ce to amma shaidan ya Allah ya nuna ma annabi Adam da Hawwa'u cewa makiyin su ne to mu mutane bai kai sai an kira mu ba an ce muna shaidan makiyin ku ne in dai muna da hankali koko bai dace ba sai an kira mu amma duk da haka duk da haka sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu karara ya nuna muna cewa shaidan makiyin mu ne mu da kanmu ba a yi amfani da cewa a'a yana gaba da iyayenmu ba mu dauki sauna a'a sai Allah nuna muna mu da kanmu din shaidan din baya kaunar mu ina dalili ga dalilai Allah subhanahu wa ta'ala da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو za ku rike su masoya wa hum lakum aduwwun ya ku yan adam alhali waɗannan makiyanku ne makiyanku ne makiyanku ne kina Allah subhanahu wataala ya nuna mana ce dan cewa makiyin mu ne bayan ma ya nuna mana makiyin iyayen mu ne dan kan ma tunaninka ya kai ga cewa a'a abin yahtamilu hadha aw yahtamilu hadha a'a Allah ya bayanin komai wanda ya bi shaidan gare shi ta ƙari wanda kuma ya bi Allah subhanahu wa ta'ala to kuma zai samu tsira malam mu samu mu karanta ko da aya ta ƙarshe sai Allah ya ce qala rabbana zalamna anfusana qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wannan aya tana da bayani mai tsawo ba za mu iya samun kare shi ba amma za mu taɓa abin da ɗan lokaci zai ba mu kaɗan sai gobe in Allah ya samu na cikin masu rayuwa. Ƙala sai suka ce da annabi Adamu da Hawwa'u su ne mutum biyu. Rabbana asalinsa ya Rabbana Ubangijinmu an shafi harfin nida kuma wannan akwai shi a cikin yaren Larabci. Zalamna anfusana mun zalunci kawunan mu an gane ko fi'ili na zalama yazlimu mudari'in shi yana da kasra wa in lam taghfir lana har in baka gafarta mana ba ya Allah wa tarhamna kuma kai muna rahama kaga wa tarhamna an yi masa afi saboda taghfir lam taghfir majzumina wa tarham ma'tufun alal majzumi shi ma mazumi ne wato wa in lam taghfir lana Allah in baka gafarta mana ba wa tarhamna Allah ka ji kanmu lanakunanna minal khasirin hakika za mu kasance daga cikin waɗanda suka yi hasara kaga wannan shine uslubi na mutum bawan Allah nagari duk mutum nagari in yayi sabon Allah zai dawo ya nuna cewa yayi sako ya nemi gafara duk malami duk mutum nagari a duniya in yayi kuskure zai dawo ya nuna cewa yayi kuskure da Allah ya yafe shi wannan shine asali kaga annabawan Allah duk inda sun ka afka a cikin kuskure za su nuna cewa sun yi kuskure annabi nuh da ya nemi Allah ya tambaye Allah akan zamanin ɗansa bayan ku ya san ɗansa ya musu a matsayin kafiri ni Allah subhanahu wataala ya ce Allah subhanahu wataala yake ba mu labari wa nada nuhun rabbahu fa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين كاجي أبن النبي يتي الله إن بك غفر تامر با النبي موسى لوكاشن da kashe mutum akan kuskure فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي يتي الله لا ظلمت كينا amma yanzu mutane su yarda da sun yi kuskure akwai wuya ina mutum da yawa sun za alloli sai dai ce Allah ya sauka mu dai yan adam muke muna kuskure Allah gafarta muna malam duk dan ka dukkan alamu lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai ai muna abu du'a abu shi اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا آمين.
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا آمين.
وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين.
اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين آمين.
وانصرنا وانصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمين، آمين.
اللهم رفع عنا البلاء يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا آمين.
اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين.
إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين